نعم نعم ويرب الإرسال ذو القفائي لأدم السماء والرفعي ومن ما يفوز بانتهائي من جهة الجديد أقصى المرائي وفي ذلك الذي وربما يغضى على الزائد عن كد عن كد وجبا وهيت نعم وهيت قرية ولا تملا ما هو من زين لما حمل نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الإرسال الخفي الإرسال الخفي irsali kenan wanda yake koye wal mazid wani mazidi da kuma daɗi fi muttasil al asani sun mutu sun mutu.
na'am wal rabu al irsal bil qafai ana sanin nan na irsali na Na'am.
rafayi wanda yake ake kiran su irsalin hafi na'am bi a zai za a kiran su irsalin hafi na'am saboda da yawa ya ɓuya ga wanda suke ma'abota hadisi ya ɓuya gare su da yawa ba a na'am iya ganewa saboda rawi ne kamar yadda zamu faɗa masu ruwaya ne na hadisi guda biyu Na'am.
tare a cikin zamani guda ɗaya na'am sai ya ce ya roto hadisi a wajen ɗaya amma kuma bayan bai roto hadisin a wajen ɗaya misali ya kawo cikila a alata an kuma kamance waɗannan yake an wani amma da ya ba haɗin bai roto hadisi a wajen shi wancan ɗin wanda ya roto hadisin nan wata kila kawai an sami mu'asara ne tsakanin su an yi sun yi zamani ɗaya amma wata kila bai liƙa'i ko kuma sun yi zamanin sun yi liƙa'i amma kuma bai roto hadisin a wajen ɗaya Na'am.
amma sai ce an wani ranar abin aje mutu kawuya mutane su gane cewa bai roto hadisin a wajen ɗaya shi sa an kira su isarar nan
na'am saboda wannan buyan da ita ba kowa ne yake gane da adam samari ana sanin wannan da sallah shi da rashin shi wanda da gida da mutum zai sau suka yi ma'azara da shi wataƙila ba ku gamu ba ba ka ci abin a wajensa ba amma sai kake an wani kake karo wasu hadisan a wajensa kaga kamar yadda muka faɗa zai wuya a gane cewa ba hakan bane Eh.
ba a wajen nasu karo wasu wannan ko kuma a kun yi zamanin kun gamu da shi amma baka ci baka ci wani abu a wajensa
na'am shi ne zai adamin sama'i kun yi ma'azara kun yi likayin amma kuma kai a wajensa baka taɓa rawaito wani hadisi ba
na'am na'am wa na'am wani sai ko kuma adamun likayi ne ma a kun yi ma'azarar amma ba kuma yayi haɗu ba kwata kwata ballantana a cikin rotu a cikin kaga wannan ya ma kun isa shi ka kaga wannan abu ne wanda yake da mutuwa da mutuwar wahala a gane za a yi kiran shi da karar lafiya na'am ko yana kasancewa da wannan na'am wa min ma yufamu bin kidai Hmm?
wa min ma yufamu yana da gare shi abin da ake hukunci bin kidai shi kira da yankewa ne ba ban da wannan min shi ji hadin da jiya
ah bi shakatin wai bizid na'am kuma ya ce albai su biya da kan shi bidai da shi na'am wa'i ومن هنا درس ما يكم عمل أجل وسن في إسرائيل ينكوا نعم.
من جهات دجاجة لزير شخص دكار ووني نعم.
وعي وانت يجي لكي أيوة نعم.
معانا لكن وانت وانا بيت يجي فلا شيء أبدا كنت بدرس وانا دي na'am daga babu eh Na'am.
cikin ma'ana su shi sama shi ke kawo shi na'am cewa har ila yau kaga mun faɗi ta'arifi na shekarar nabi cewa adamu isma'i ko Na'am.
ko kuma adamu da bai ba ila yau waɗansu kuma suka ce a abin da ake nufi da shekarar nabi shine mutum ya ƙara wani a cikin ruwaya hadisinsa amma misali a cikin rawi ne guda biyu su guda biyun sun samu liƙa'i ko kuma sun samu sama'a kan Na'am.
amma sai zai kawo wani kuma a ciki tsakanin su ya zai kawo wani kuma Na'am.
wanda wannan kawo da yi ana ganin daɗi ne to shi daɗin yakan iya zama idan misali tsakanin wannan mai ruwayar kamar tsakanin zai da amur akwai magana ta cewa cewa ya yi sami'itu ba da kauli ne na cewa an ba ko sami'itu ko kuma siga da ta ala kamar yadda muka fara cikin tsari Eh.
kamar yadda ce wannan wata in dai an faɗe ta to an tabbatar tsakanin wani da wani kawai sun haɗu kuma an samu sama idan an kawo da siga ta cewa na ziga wani ko a hadasa na ko a habara na duk ɗaya daga cikin waɗannan idan aka kawo idan ba a kawo shi irin wannan siga ba an kawo shi ne da siga ta an ko kuma aka ba aka sa wani a tsakani to shi ma wannan ana ganin shi ana kiran shi ihsan na shi domin kaga an ce wa misali wani ne ya roto ga wani wani- an wani kuma wani ya roto ga wani amma shi misali kamar nura baya nan tsakanin ku ne kuka samu da kayan tsakanin karfe ma da ku ne kuka samu da kayan kuma aka ji kun samu sama a tsakanin ku. amma da aka tashi sai an tsara kuma nura a tsakiya a tsakiya amma da ma cibiyar kai ba cewa kai kamin su an dawo da ba abinda ka faɗa kenan ba cewa kai an an wani an wani an wani Na'am.
to kaga wannan ai yana yin kimanin ba lalle a ce mutum yayi karya ba amma da shi yake ta kamin su ka ji kaza ko a barna kuma sai mun cewa ba daga wajen san kaji ba Na'am.
daga wajen dawo daga amma kace da ni nura Eh.
ga ya ga tsayin biyu ko dai zama wahani ne akwai kure ko kuma a an daga gaishe ba wa mun gaishe ba to abin ya zama akwai ƙarya haka domin da su kalma ta sami su ko kuma a dazana a hadazana ko a barana ba a faɗanta ka'idar dole wanda ta ji daga wajen sa sai ita siga da take tsali ko daga zara an faɗa an barin tun wani kadiya amma idan an wani an wani an wani zai iya cewa misali an mutum ɗari ka cire ka ce an wani bayan kuma wani ka cire wajen mutum goma na'am tsakanin wani da wani wannan ko babu wani zai iya bai hana ma'ana babu wani zai iya bai hana ma'ana yawa duk da dai an cire yawa to wani shine yake magana idan ya zo yakan zo da irin wannan ɗin a kawo wani amma a ciki na'am idan an zo wannan ziyarar akan yi hukunci kaga wannan tana da ruwaya guda biyu kenan akwai ruwaya na isa shine idan babu wannan wanda aka ƙara Na.
akwai ruwaya ta ziyara kuma idan an ƙara wani eh to shine akan fahimci cewa idan akwai tsarina da ta nuna cewa wannan din nan da aka kawo akwai wani dalili da za a kawo shi to shi kenan sai a ce to za a yi amfani da wannan ruwaya za kuma yi amfani da wacce ruwaya na'am amma idan babu wani dalili da za a kawo wannan wanda aka ƙara ka tafi da shi a cikin ɗayan biyu ko dai wancan wanda aka kawo ta farko ita ce ta zama da cewa ta hakika eh wannan ko wanda aka ƙara shi a ce zai yi na'am saboda ne saboda an ji waɗansu waɗanda suke fiƙa ne su ruwa su irin wannan hadisin amma ba tare da wannan ziyara ba to wani dalilin zai sa cewa eh hakika a ce a ce to wannan wanda aka ƙara ɗin wani wahali ne sai a ƙara shi na'am da shi ne yake ƙara yake cewa dalili wani ziyartin ta shi na'am haka na yakan zo da ƙari na'am وربما يكون على زائد يا ما جرى أن يكون شيء أنت وأن الرواية وتكي تزائد هذا na'am an karwani ma cewa wanda aka kara din cewa wahayi yayi amma a yaushe haitu karnina ta kiran da aka samu wata karina na'am aka zo aka ruwaito hadisin nan to wata karina ta zo ta nuna cewa eh hakika kamar nura nan da aka sa shi babu shi ya kawo wani misali a can gaba wanda yake kawo a ciki na'am misali a can gaba yake cewa kamar misalin wani hadisi ne da musulmi ya rawaito hadisi amma hadisin aka ce an abdurrahman bin yazid bin jabir an busir bin Ab- bin ubaydillah qala samitu aba idris al-hawlani qala samitu wajilata yaqulu samitu aba marsad yaqulu samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tajlisu su'al al-quburi wa la tadkhulu ilayha wa la tadkhulu ilayha na'am to wannan a cikin hadisin sai aka ce a cikin nan shi wanda ya rawaito wannan hadisin shine Abdurrahman bin Yazid nan an ji cewa waɗansu da yawa daga cikin malaman hadisi wanda suka ne su rawaito wannan hadisi amma kuma da irin wannan silsila amma kuma a ciki babu zancen aba idrisin aba idrisin alkaulani din nan.
na'am da aka bincika sai aka ga cewa yawanci akwai inda shi busur din nan bin ubaidillahi din nan wanda aka ce ya ji daga wajen aba idrisin alkaulani din nan. yawancin ruwayarsa za ga waje daga wajen abin da suna haulani ne na'am sai da shi aka ashe shi wanda ya roƙi hadisin nan yawancin wani abin ne ya dauke duba da cewa ya san ka'ida shi doki duk lokacin da za ka ga shi wannan Abdul bin Abdullahi din nan za ka ga duk lokacin da zai roƙi hadisi galiban ya dauka wajen abin alaji bin suna haulani ke roƙi sai wancan wani mun ya dauke shi da ya zo a wannan waya ma sai dauka akwai sai ya sa sunan na'am sai da amma shi sun suka da suka zai za su roƙi hadisi babu shi wannan din na'am sai aka ce aka san cewa shi wannan ziyada ce to ka karina ta shirya a da cewa wannan ziyada fa ita za a amfani da ita yau to shi ne abin da yake magana na'am yawa na'am na'am wa illa wa illa idan ba haka ba in kama na su sai a yi itimanin sama'i jin wannan zai ne daga wannan makara ko kuma makara hamala abin da aka sauka din sai a yi itimanin sama'u ne zai cewa zai iya zuwa shi wanda ya rubuta hadisi idan babu wata karina wata ta shirya kamar irin wata muka faɗa nan to sai iya yiwa a ce wannan isnadin ta iya yiwa jin abin da yake shi ya ji hadisi ya ji hadisin daga wajen shehinsa na'am kuma ya ji daga wajen shehin shehin bayan ya ji a wajen shehin nasa kamar ita zai ba ruwa in ya faɗa da ya faɗi sunansa zai faɗi shehin sa sannan ya faɗi shehin shehin sa sannan ya faɗa kuma ya zuwa mutum sallallahu alaihi wasallam na'am idan kuma ya tashi ya ji a wajen shehin shehin sa kamar ita ba zai ya faɗi shehin sa ba eh kawai ta ce kuɗi sai sai sai sai sai sai ya roje shi kuma har ila yau dai kawai ta tare yanzu karɓo wajen da fika ne dai a wajen mutum kuma har ila yau sai ka dole sai sai gaba sai ka je karɓi da fika kuma ranar ta tashi sai dole ka amince ka faɗa dole sai gaba Eh.
ka yi nan da kuma ka faɗa a wajen wani haka to shi ne irin wannan shi ne abin da yake magana kaga wancan da ya faɗi shi nasa ta zama kamar ita ce mai ziyada yauwa ita ce mai ziyara Eh.
yauwa yau dan babu a idan babu karina sai sai a dauki itimanin hadisin na'am babu wani sai ziyara rashin ziyara na'am sai a ce a hadisin ya yi itimanin ya ji a wani sai ya sai sai saboda duk ruwayin gaba ɗayan su ba da sai ziyada To, na- ko wace a ciki za a iya amfani da Eh.
ka san wace idan an ce akwai ziyada to ai dole ne sai a cire wani majidin na'am dole ne a cire shi Haka ne.
domin an san cewa wani wa'ayi ne ya kawo kai aka saka shi to amma idan an ce babu ziyada a a ya yi kimanin kowane jiki Eh.
ya ji wannan dinnan wanda take mai dace sannan akwai ta wannan ma ne majidiyan ma akwai ta na'am saboda kowanne a cikin babu wata kabila wa dinnan cewa wannan ziyada ce.
Na'am, na'am.
yawa To wannan duk da bai bayyana a ciki ba wannan shi an kira al-majid shi mutafil al-asani kenan na'am inda aka ce an sami wata ruwaya an ruwaito hadisi a wajen wani amma da siga ta shahidi kamar yadda muka faɗa nan kaji ai ana cewa shahidi wani shahidi wani Eh, eh.
ba su ake an wani an wani ba Na'am.
sannan kuma sai aka zo aka samu wani kuma an san shi ya faɗa shi ma ya ce shahidi wani shahidi to kaga da ba dan wani bane sai a ga wanda ya rawaito hadisin nan kamar ma akwai wani siga ta cewa kamar wata ƙarya mace na Eh.
to amma saboda wa'ansu wanda suke fika ne su rawaito hadisin kuma suka mata kudiri da cewa tsaya galibin duk abin da yake faruwa duk lokacin da shi wancan gudunar nan zai rawaito hadisi yana rawaito daga wajen abin da ya wala ni to shi sa ga wa'azi ne kare da shi sai ɗaukar malam wannan hadisin ma aka wani rawaito to da kaga sai ya zama wannan shi an kira al-irsa al-tafsir fi mutafil al-asani wannan shi abin da ake nufi al-mutafil al-asani wannan ziyada wa inna ma yu'rafu bil yawa akhbari to sai yake son ya baka labari ya za a iya gana adamu sama'i din nan ko adamu likai din inda an ce abin da ake nufi da mu- a san lafi shine da ruwaito hadisi amma mutum kun yi zamani da shi amma ba ku gamu da shi ba ko kuma kun gamu da shi din ma amma ko baka ci komai a wajen sa ba amma kuma ka ci an wani to ya ake ana gane cewa kai wani din nan da ka faɗa ka ce an wani din nan ba kuma kun yi zamani da shi ne kawai amma ba ku yi baka ji sama'a a wajen sa ko kuma ku yi ayi ba za a gane na'am shi ne ana sanin wannan ne bil ibari da ba da labari annabi shi akan kansa a can wani waje shi wannan mai hadisin ya faɗa ya ce ni wane kun ci karatu a wajensa na'am ka ba da labari a wajen wani kai da kanka ka faɗa a wani waje kuma sannan sai aka kuma ka ruwaito hadisi kuma ka ce an wani kai da kanka to ga wannan ta nan ne za a sani kenan a ce cewa baka ruwaito hadisi a wajensa ba cewa wannan nan da kake an wani to akwai wani a tsakanin cire kuɗi wannan a san wannan abu wannan cirewar da ke yawa cirewar da kai tunda baka faɗa ka ce kai a wajen gaba amma kai asalin da ka faɗa ka ce baka taɓa jin hadisi a wajen gaba to wannan dalilin da yasa shine za a ce cewa eh hakika akwai wani cirewa ke nan da wannan dalilin to kai san ka faɗa wa tasmin tiwari ko kuma nasi ne min kibari daga cikin manya manyan malamai suka faɗa suka ce ai wannan nan da yake cewa wani yaro zuwa hadisi a wajen gaba to ai tsakanin su ma a tarihin su da aka ji ya ga cewa ma mutum ne kai ba kawai mu'azara su ko kuma ana sun yi ƙarin amma ba a taɓa cin yaro zuwa jiki a wajen sa to shi ma wannan sai a faɗi wannan sai a kawo wannan saboda wannan jini
mala shi wannan nan wurin da ba yake misali inda ya kawo hadisi yadda ya kawo hadisin na abi ubaida bin abdullahi bin mas'ud yace ya rawaito hadisi ga ga ana hadisi ga babansa shi sai imam turmizi ya rawaito cewa an amr bin murrata an tambaya shi amr bin murrata din nan ya tambayi abu ubaida bin abdullahi bin mas'ud din nan da yace ya rawaito hadisi ga wajen babansa sai yace za ka iya tuna wani abu wanda ka karba daga wajen babanka na'am sai yace la ba zai iya tuna kuma ba na'am to shi da kansa ya faɗa yace duk wani abu da a wajen babansa ba zai iya tana cewa ya karɓo wani abu a wajen babansa na'am da tun ya faɗi da wannan kuma amma da ya zai kawo wani ruwaya a titi sai ya karɓa yace ya karɓo a titi daga wajen babansa to kaga shi faɗa a can wajen da baje sa Eh.
kuma yanzu nan ya zo ya faɗa yace ya karɓo a titi daga wajen babansa na'am to shi da dukkan abin da kai gina shi a bawar da zai tana masa wancan magana cewa za ka iya gina cewa ka karɓo wani abu wani abu da ka karɓa a wajen babanka za ka iya tunawa sai ce a ba zai iya tunawa na'am to kaga shi aka san wannan dalilin shine ya bayyana wa kansa kenan ashe wannan hadisin lalle lalle akwai wani kenan tsakanin da shi da baban nasa na'am wanda aka cire shi haka to kaga ana bani ne da gojin shi kansa mai waye eh haka shine wannan abin da yake
mala nan da to min ma yu'rafu bin tiwari din eh da akwai abin da ake hukunci da shi din da ai da yake wato ma'ana an yi hukunci cewa wannan hadisin akwai in kidai ya ce ba tunda tsakanin wani da wani babu ya ruwa cewa babu wani ga wannan misali eh ya jiyo abu a baka amma kaga an yanke abu domin akwai wani wanda ake an tabbatar cewa babu dole akwai wani akwai a tsakanin kenan eh inda ya ce tsakanin da rubi suna wani abin da ya rozo a wajen bawai na'am na'am eh
sai ka bukara
na'am al-shaddu wani mahafuz na'am abin da ake cewa hadisi sharri kenan wani mahafuz da kuma hadisi wanda yake abin shi a yau na'am wa zikru mara wal maqulu mahafuz ba a ja a wajen akwai wanda yake ba abu shi shi zuri na'am na ce wannan hadisi sharri Na'am.
dama ta mun fara tun lokacin da muna a tarihi na hadisi ingantacce cewa hadisi adali adali ne rojo hadisi ga wajen adali dan uwansa kuma tare da kyakkyawan hadda kuma a zama babu shirzi babu sunna muka ce abin da yake nufin shirzi din nan shine mutum ya ruwaito hadisi amma sabanin abinda suka suka ruwaito shi ya ruwaito hadisin nan ga abin da ya faɗa amma a samu waɗansu mutane waɗanda suke a hukumin shi ma suka ne amma a samu wanda suke sun fi su zama aminci a wajen hadisi su kuma sun ruwaito abin amma ya zama ta ya saba musu to wannan shi ne abin da ake rubuta da zantaka to anan ma sai kuma dawo maka da shi in ya maka shi sai domin kan ya faɗa shi ya faɗa shi dole daga cikin sharadi na hadisi ne ingantacce cewa kar a samu shazantaka din kawo shi ne to yiz wajen shuzuzi abin da ake cewa ba abokin shazantaka mara wani makabulu abin da wanda yake makabuli shi ne kika kenan ya ruwaito muhalifan arja ya saba da wanda yake mafi rijiyayi a wajensa ya fi shi zama makabuli shi da wajen shi kan nishi amma ya zo ya kawo hadisi kuma ya zama ya saba da wanda yake auta kullum to wannan idan aka rawaito wannan shi ake kira hadisi shadidi
na wal maj'ulu wanda ake abin sanyawan arja wanda aka sanya ya zama arja kudin kaga akwai raji ne akwai arja kudin shi wannan wanda ya rawaito shi da raji amma ya rawaito sabanin wanda yake arja kudin to shi raji shi ake kira shadidi shi kuma arja kudin shi ake kira mahfuz shi sa ya ce mahfuzu wal mas'ul arja wanda aka sanya shi zama shi ne birin jaye ko mahfuzu shi ya kira hadisi mahfuzu shi kaga wanda ina wanda suka suka rawaito a suka minu shi ya kira mahfuzu kuma wanda nasu shi ya kira a shadi mukabali wanda yake mukawar yawa wakila wakila kila kuwa wa suka ce a ba abin da ake nufi da shadi ba kenan wanda ake nufi da shadi shine man farada wanda ya kaita kawai idan dai karo zuwa hadisi ya zama kai kaɗai ne karo zuwa hadisi babu wani wanda ya zo walau lam ga nan walau lam hali ko da bai sabo da kuwa ba babu wani wanda ya zo hadisin kai kaɗai karo zuwa sai a ce hadisin nan kawai shi wajen aure wajen su ko da mutum ya zama kamar su kani su kadai ko da suka ne ya zo hadisin a wajen su babu wani mutum mutlaki kawai in je kai ne kaɗai karo zuwa hadisin kawai abin da ake nufi da wannan hadisin sai a ce shan jini in je kai ne karo zuwa hadisin kai kuma aka rama kallani ina ga wannan din mata a ce a ce wannan hadisin ya ci ai san zantaka ta tabbata ya taɓa da shi gare da bayanai ba ta kai ne da ma ta biyu ma wanda ya bude hanya ba ji ba an ce majiya Eh, haka ne idan ka kauce ba kowa da hanya ɗaya ko kuma ka kauce ba ji na wani ake cewa mun sai zai zai ba wanda ya bude ya bude hanya ta ga hanya ta mutane suka bi sai kuma ka ce ba wannan gaje ba kai gaje a to ko ko ne na ga kalmar ya ga ke zuwa haka ne sai kamar ko da sahabi ne eh kawa kamar hadisi na madama da duniya eh ana kamar na ganin bayan Umar ba ya ko wanda ya ce shi eh ana na ruwa hadisi eh to sai ba ya riga ba a ce wanda ya ji abin a wajen annabi a ji kawai kana san duk inda aka wani hadisi na madama da duniya ce za ka ji ruwayar Umar ce eh to ko da irin wannan ne su kaman su malaman hadisi su ake wannan sahabi ne ya ce shi kadai ya rabu da hadisi ne ba wanda ya ji shi sai shi shi ma wannan za a iya kai a ko kuma sai dai wani can wanda a wajen kuma ya mutu ma hadisi ba ya mun gowa ne jihar hadisi murfu ya to domin yace an alibin umar dan ajiya ce a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga hadisi ya yawa hadisi mutum su kai na'am kana ga wannan baba a magana eh shi ga wannan karo zuwa hadisin ne da wadansu wanda karo zuwa hadisin a cikin silsila kuma a da suka ce ta karo zuwa hadisin wannan ruwa sai da ya wadatar da shi kuma sai zan aiwa da hukunci ba cewa sai zina ai ba annu cewa ba za a amfani da shi ba Eh, ba ba hukunci yawa na'am shine magana ina ina aka ce hau daftar fakat ko kuma a'a mutumin da yake lafi ne fakat kadai wato abin da yake nufi da an a wannan abin din shine a ruwaito hadisi wanda yake labidi ne ko wani sane na'am shi kaga wancan abin da ya faɗa ya faɗa ya ce ilimin farada wanda ya ruwaito hadisi shi kadai eh walolin hali ko bai saba kowa ba na'am ina ko wannan a'a abin da ake nufi din a'a wanda ya ruwaito hadisi na'am shi shi kadai din amma suka ne ko wani sa
na'am kaga wannan ya fi zama maki idiya ma ya fito da abu makurdu na'am zabi ne shi suka cikin da maganar sai suka ne ko wani sa kawai wanda mutum ɗaya ne ya zo hadisi kawai eh man ka shi ko wannan wanda ya zo hadisi ya zama da cewa suka ne ko wani sa ne shi sa lafin bakatar a wani suka ne a wani suka ne shi ne ma'anar lafin bakatar au au eh ma'ana ya faɗa ya ce lamtan ne au gairu lamtan ne kawai abin da yake nufi da lamtan baka sai kenan oh ma'ana ne wanda yake tsika ne ko gairu tsika ne Na'am.
ko wane ne inda ya zo hadisi inda shi sai ya zo hadisi kawai a wajen ta abin da za a faɗa kenan na'am tana ta san haka ne akwai wajen waya wajen kala uku kenan abin da muka faɗa eh tarihin ya yau da hadisin ya zama wannan ne kala uku eh wajen ya faɗa shi dole sai da sai guda biyu Eh.
na farko zama tsika ne kuma akwai saba Eh.
ya zama ya saba da wanda yake a suku ne na'am shi ne wanda muka faɗa na farko eh na farko na'am shi kuma wannan ya zama an samu infiradi kawai ko da ba a samu wani ya saba tare da shi ba na'am
ko da baka samu wani ya saba tare da shi ba inda ya zama infiradi shi kenan na'am shi kuma wanda ya faɗa yake shi kuma ko da sika ne ko wani sika ne na'am na'am kaga ai guda uku kenan guda uku ke yawa alhamdulillah
shi kenan ko na'am